من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بايك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah wanda cikin yardarsa da amincewarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka wanda muka saba haɗuwa maku-maku domin tafsirin alkur'ani mai girma yau ma kamar kullum gashi mun samu wannan damar za mu tashi daga inda muka kwana a sati da ya wuce muna cikin tafsirin suratul rumi muna kan aya ta 20 da ta talatin daidai za mu ta shi aya ta talatin da ɗaya wadda mun karanta ta amma saboda mu haɗa ta da ayoyin da suke gabaninta za mu sake maimaita wannan aya faɗin Allah muni bi na ilaihi wata kuhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين to Allah ke cewa munibina ilaihi wato ku koma zuwa ga Allah ko su mutanen girki suna masu komawa zuwa ga Allah mahalicinsu ay raji'ina ilallahi suna masu dawowa zuwa ga Allah bit taubati ta hanyar tuba ga lahikan da suka wa Allah su nemi Allah ya yahe musu wattaquhu kuma suna masu jin tsoron Allah suna masu kiyaye dokar da Allah ya aza musu wadda ya ce su yi suna yi wadda ce su bari suna bari sawa'un wadda ta musu daɗi ko wadda ba ta musu daɗi a ransu ba inda Allah ya ce a yi to za su yi in Allah ya ce a bari ko da suna sha'awa abin za su bari shine wata ƙuhu suna tsananin jin tsoron Allah suna kuma tsananin kiyaye ita dokar da Allah ya aza musu saboda sun san Allah sun san azabar Allah sun san rahamar Allah kwaɗayinsu da rahama takan sa su su yi abin da ya sa su don su samu rahama tsoronsu da azabar Allah takan ja su su kauce ma abin da Allah ya hana don su samu tsira daga wannan azaba wa aqimus sala sannan kuma suna kiyaye sallah kaga nan wasu manya-manyan ababe ne turaku na rayuwar ɗan adam mutumin kirki guda uku na farko ya zamanto munibi na ilaihi ba za ka zama mutum shiryayye kamili na kwarai sai ka zamanto kana mai komawa zuwa ga Allah ai mukhulisi na lillah mai tsarkake addinin ka tsantsa zuwa ga Allah ka kaurace ma kowace irin shirka karama ko babba to yanzu an samu kamilin dan adam ta wajen akida wattaquhu ka kiyaye dokokin Allah dokokin Allah kuma kala biyu ne akwai wanda ta akai ka yi su akwai abin da ta akai ka bar shi kaga anan za a same ka kamili ne kai wajen ma'amalarka domin abubuwan da aka ce kai din nan wani ya shahi mutane abin da aka ce karkayin nan wani ya shahi dan adam ne za kama idan ka bi dokar Allah to mutane yan uwanka ko halitta yan uwanka za su samu daɗin rayuwa da kai su mori rayuwa da kai kai ma ka mori rayuwarsu amma duk sanda ka bijire ma Allah to na kusa da kai ma ba zai ci moriyar zama da kai ba bal ma kullum yana kwana da tashi da bakin cikinka da wahala ka jayo mushi waccan ka cutar da shi a can ka cutar da shi a can ka cuce shi a can ka wulakanta shi a can ka jawo sanadiyar musiba a can amma inda za ka zama mai tsoron Allah ne kai za ka ga mutane ba su da wata matsala da kai kai ma ba ka da ita da su ba abin da ka jayo musu sai alkhairi na uku wa aqimus sala ka zama mai kiyaye salloli ne kaga a wajen ibada ka samu babban gimshiki to wannan shine suffa guda uku ta mutanen kirki wanda mutum ba zai zama mutumin kirki ba sai da irin waɗannan siffofin guda uku ba yadda za a ce ne na ƙwarai ne ba tare da ya haɗa wannan siffofin ba Allah ya ce wala takunu minal mushrikina kar ku kasance cikin masu haɗa Allah da wani ai bal kunu minal muwahhidina madadin ku zama mushrikai Allah ta yi ku zamanto masu muwahhidina masu kadaita Allah da bauta almukhlisina lahul ibada waɗanda kuke tace bauta tsantsa zuwa ga Allah la yuriduna biha suwahu ba ku nihin wani Allah da bautar ku ya zama to Allah kadai kuke nihi da bautar ku ba kwa nihin kowa da wannan bautar in ba Allah ba shi yasa wato Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa tsayuwar al'umma na ji mu'adu ɗan jami'a ce tsayuwar al'umma akan ababe guda uku su ne shi ne yake tsamo al'umma daga musibin duniya da lahira kamar yadda muka zana yake cewa shi ne al'ikhilas tsarkake ibada ga Allah wanda wannan in ka zama tukana ikhlasi ka zauna akan tsarin da Allah ya ɗan adam fiɗiratin lahi latifa ɗarar nasa alaiha ka hau kanta shi ne ibadaka ta zamanto salima ce to bayan wannan sai ya zamanto sallah ita sallah ita ce da'a da za ta kiyaye dan adam daga fadawa zuwa ga miyagun ayyukan da zai cuci kanshi ko cuci wani shi daga nan sai ya zamanto sai kuma wannan bin dokokin Allah tsoron shi hannuwa daga abin da ya hana yin abin da ya sa to wannan shine dan adam ya zamanto ba mushriki ba wala takunu minal mushriki da karku zamanto cikin mushrikai alladhina farraqu dinahum ko a karanta shi min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun min alladhina karku kasance cikin waɗannan farraqu dinahum wanda suka rarraba addininsu ai la takunu minal mushrikina kar ku zamanto cikin tafiya irin ta mushrikai alladina qad farraqu dinan wanda sun rige sun raba addininsa sun kalkasa shi baddaluhu sun canza shi wa gayyaruhu sun musanya shi wa amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din sun yi imani da inda ya musu dadi sun yi kafirce sun ki inda bai musu dadi ba wannan kuma yana shahuwa ga kowace irin al'umma wani yayi mai yawa wani yayi kadan yadda ka san yahudi sun siffanta da irin wannan siffa nasara ma sun siffanta da irin wannan siffa haka fa a cikin al'ummar musulmi akwai wanda ya siffanta da irin wannan siffa domin mai musulmi mai manzo Allah ya gaya mana in ka lura da ɗabi'ar da manzo Allah ya koya mana da bisan ta miki ba yadda za a yi ka samu matsala gaskiya ne gaskiya ne ƙwarai manzo Allah ya ce yi wala tahasadu wala tabagadu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da sai ke cewa wa kunu ibadallahi ikhwanan idan ka kalli wannan hadisin manzo Allah rayuwa ce ta zaman duniya ya tsara mana salimar rayuwa kuma dama ai an san su annabawa Allah yana aiko su ne dan su tada komada ta aƙida da ta lalace ko kuma tunanin mutane da ya samu ta komada ya samu tasgaro su he su miƙe inda ya karkace inda ya kare su ɗora shi ba inda za ka samu ka samu komadar aƙida ka ta tashi sai in ka ba annaba shine aikin annabawa sanda me ka sabawa annaba za a wayi gari aqidarka ta karkace yayin da aqidarka ta karkace sai ka ra'a ganin zalunci a matsayin adalci ƙarya ka ce gaskiya ce gaskiya kuma ka ce ƙarya ce shirka ka ce ikhlasi ne ikhlasin ka da shirka yayin da za ka ɗauki tauhidi a matsayin musiba ka ɗauki tsahi da shirka a matsayin alkhairi to kaga ka shiga cikin wanda shaidan yana da husu a amali shaidan yana kawata maka mummunan aiki kana yi to ashe kaga in ko haka ne annabi sai ya ce mana karmi hasada an sa abin da ake kira hasada karmi rinka keta tsakankanin tsakaninku da Allah idan mutuma bai huto bai ce ni maketaci ne a aikace za a gani irin yadda rayuwar manzon Allah da ya koda sahabbai taimaka ma juna kama ma juna huskantar juna da kyakkyawar huska ko da baka da abin da zaka ba mutum ka tarbe da kyakkyawan huska ka mishi magana mai kyau ya ga alkhairi a wurinka in ya shiga cikin matsala ka tsamo shi ka yi takaici in baka iya ba tsamo shi kar ka yi sanadiyar da za ka miƙa shi a bala'i ka dirmiya shi kar ka yaudare shi kar ka cuce shi idan haka aka tsaya bisa karantarwar manzo Allah wace matsala za ta samu kaga ashe mun yarda da wani abu na sunna mun ki wani abu na sunna to irin wannan shine kar ku zamanto cikin waɗanda farraku dinin suka rarraba addinin su suka buɗe addinin suka ɗauki inda ya musu daidai inda bai musu ba suka aji sai ke cewa kamar yahudu da nasara kamar yahudu da nasara ko kuma ana karantawa fara ƙudinahum suka rabu da addini ai tarakuhu suka ma bar shi bilkulliya gaba ɗaya wara a zuhurihim bayan bayansu kamar yadda ahli kitabu suka yi walan ma ja'am kitabin min indillahi musaddiqun lima ma'hum nabada fariqun min utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tutlu shayatin ala mulki sulaiman to akwai mutumin da bai bar addinin gaba daya ma duka ya bar wa ha'ula'i kal yahudi yace kamar yahudawa wan nasara da nasara wal majusa da majusawa da ma masu bautar gumaka wasa'ir ahli adyan al batila da sauran masu addini na banna sai ke cewa mimma adal ahli islam wannan ya sha bamban da yadda su musulmi suke idan kuma kamar yadda Allah ke cewa wannan innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah lalle hakika wanda suka rarraba addinin su suka zamanto kungiya kungiya kaso kaso ba kungiyar bace ba ta da kyau a'a idan ka bibita kungiyar duk wanda bai shigo ta ba kace ba musulmi bane to nan yanzu ka fita kai ma kungiyar taka ta zama ta hadari kai ma kayi wani abu da ba daidai ba ana kawo kungiya ne don a yi aiki don a yi da'awa saboda ƙa'idodin duniya ana sa a ga wannan waye baka izini saboda in za a ce kowa ya yi da'awa sunanta da'awa ba sanin wane ne masu yi waye marasa yi sai ya zamanto wasu yi san da kake kira abauta ma Allah wani da kake kira abauta ma gunki kuma da sunan addini amma a iya sanin waye ka matsala waye bai ka ba wani shine dalilin yin kungiya dan ka ba da sunan ka san kai ne wa to kaga ba shi bane addini amma idan ka ce na kawo kungiya duk wanda bai cikin ta ba musulmi bane to kai kuskure dole ne ka yarda duk mutumin da ya yarda da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ya yarda da Alƙur'ani da sunnar manzon Allah dole wannan mutumin musulmi ne idan yana da wani sabo na laihi to laihin shi yana nan kai ma naka yana nan in an je lahira za a yi shari'a wannan bai hanawa ɗaya in ya ga ɗaya yana kuskure ya mushi gargaɗi ya mai nasiha domin kowa zai iya faɗa wannan kuskuren ko to da haka waɗannan Allah ke cewa ba ka tare da su cikin komi al'amarinsu yana ga Allah wato al'amarin sha'anin masu addini wanda suka gabace mu kamar yahudan sara maliki ta ikhtalafu fi ma bainahum he suka saba a tsakankanin su ala ara al ala ara in suka zamanto akan ra'ayin kansu kowa ya bi ra'ayin shugaban shi to duk sanda zaka ra'ayin wani babba daga cikin ku baka kallon shari'a baka kallon manzon Allah baka kallon mi Allah ya ce in ya fada ka gamsu 100 bisa 100 to wannan akwai matsala gurinka ka yanzu addinin da kake yi ba na Allah bane na wancan an gane go kuma kulli firqatun minhum kowane wato bangare daga cikin su wannan naza'u sai ya zaman to yana tazaumu yana rayawa annahum ala shay'in su kaɗai ne kan gaskiya amma wa hadhihi al-umma ita wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ma kanta ikhtalafu fi ma bainahum sun saba tsakankanu ita kanta al'ummar ta annabi Muhammad masu cewa la ilaha illallah sun wa saba tsakankanin su to amma da suka saba tsakankanin su kullaha kowane bangare na sabani bisa bata yake hedi a ce wane yana babban bata wani karamin bata illa wahidatun sai kwaya daya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malaike cewa wahum ahlus sunnati wal jamaa sune ahlus sunna wal jamaa al mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka rike littafin Allah alqur'ani suka yi aiki da shi suka rike wato sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi aiki da shi wa bima kana alaihi sadarul awwal mina sahabatu wa tabi'ina irin fasarar da kasan farko na sahabbai da tabi'ai suke kai fahimtar da suke kai ka rike ta to waɗannan su ne musulmin kirki wa'ayyatul muslimina fi qadimid dahri wa hadisi wanda suka rike tafiya akan karantarwar sahabbai da tabi'ai da shugabannin musulmi irin su Imam Malik da Imam Ahmad da Imam Abu Hanifa da ire-irensu na da da na yanzu to waɗannan su ne suke kan turba ta gaskiya kamar yadda imamu hakim ya ruwaito a cikin mustadrak nashi ya an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama anil firqatin najiya a waye bangaren da zai tsira cikin 73 na al'ummar ka da za su rabu sun kasu kashi 73 to waye dan aljanna sai manzo Allah yake cewa man kana alama ana alaihin yawma wa ashabi wanda zai tsira shine wanda yake bin karantarwar da nayi abinda nake aiki da shi a yau ni da sahabbaina ba wani magana cewa yanzu kun gano kaza yanzu kaza ne babu shi sahabbai ba su yi shi ba a bace kake yanzu ana kiran ka ana gayyata ka ka dawo bisa turba da za ta tsiratar da kai in ba haka ba za ka zamanto cikin matsala Allah ta'ala tsare sai Allah ke cewa mi wa idza massan nas durrun da'aw rabbahum munibina ilayhi thumma idza abaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi
ake cewa wa idza massan nasa durrun Allah yana ba mu labari game da halin mutane idan ba musulmi bane idan mutanen nan ba muminai bane halin su ya sha bamban da yadda muminai suke shi dan adam din da bai karbi karantarwar da manzanni suka zo da ita ba idan wani addurru cutarwa ta same shi a rishin lafiya ko a talauci ko a wahalar rayuwa yadda unan laha sai rinka kiran Allah wahadahu la sharika lahu Allah kaɗai za a raƙa roƙo ba a haɗa shi da wani muwahidi ne a san da yake cikin bala'i mushiriki ne a san da yake lahiyar shi lau to shi ma nawa ba mutumin kirki ba ne to ina ga wanda yake mushiriki ne a matsala mushiriki ne a daɗi aya ga shi ya gama biko shi wannan idan an shiga matsala kamar yadda wannan ta bayyana zahiri mun ganta idan kuka yi tahiya a cikin sahara kamar daga nan za ku durku in kuka shiga motoci tahiya sai tahiya aka fara barin inda dutse ya kare aka fara shiga manyan lababe aka fara tar da matsala arnawa din nan masu tahiya zuwa turai wasu ma karuwanci za su wata ba taba ganin yadda ake sallah ba wani ma bai taba ganin sallah ba amma idan ya ga sahara ya ga alamun bala'i sanda za ku yi sallah kuna addu'a da shi ake walla da shi za a yi wani ma sallar zai riƙa har sai an je durkutukwa sai sai ya daina wannan ɗabi'a ɗan adam ce yanzu hakan nan idan an samu fari duk wasu masu roƙe-roƙe ka taɓa sun roƙi wani wa ake roƙo idan an yi kaka ne za a cewa tun da damana ta yi albarka wasan gari kaza da ba a yi ba a rama kokowa da yunwa ta hana a yi yanzu a yi amma sanda ake talauci fa sanda ake wahala fa yanzu bana an yi kokowa ta kai an ɗage ta saboda dalilai guda biyu ana fuskantar zaɓe ba a san yadda za a yi bakar aji a samu matsala to gara a koma ga Allah don ya hana matsalai na biyu ga coronavirus kar aje ka zo kallon kokowa ka ɗauki coronavirus kuma manya-manya ne ka je ka mutu to a ɗaga kokowar har lokacin da komi ya zama normal to wannan ɗabi'a ce ta mutanen da ba na kirki ba sai su kira Allah a halin mi a halin tsanani su tsarkake addinin zuwa gare shi wa annahu idza asbaga alaihimun na'am kuma yadda lamar yake idan Allah ya zubo musu ni'imar shi idza fariqun minhum fi halatil ikhtiyari yushrikuna billahi wa ya'buduna ma'ahu ghayr idan suka samu daɗi ya zo a halin jin daɗi Allah ya jarrabe su da lafiya ya jarrabe su da kuɗi ya jarrabe su da abinci ya jarrabe su da kwanciyar hankali daga nan ka ɗauki mota cikin dare kai ɗaya ka tai hayya mai inda ka gaji ka kwanta ba mai taɓa ka to sai a yi ta shegantaka kuma a yi ta shegantaka amma in mumine ne ba sa yin haka saboda shi mumini da halin daɗi da halin wahala duk ga Allah yake in ya sami jin daɗi ya san wannan jarraba ce daga Allah bari ya bauta ma Allah in ya samu wahala abinda bai so ya samu ya san wannan jarraba ce daga Allah bari ya yi haƙuri ya yi shukura daman ita rayuwa cikin abubi take tafiya kullum wani shine imani da ƙadara cikon imani da ƙadara na cikon na shida shine wannan ai kaga ce aka gimshikan imani guda nawa ne shida an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi da yin imani da abinda Allah ya kawo mai dadi ko marar dadi a wani wuri ana cewa wannan wannan mai zakin shi ko mai dacin sa mai wahala shi ko mai mara wahalar shi dole kai imani to yadda in muna zamna lahiya an yi zaman lahiya Niger ko ba ai ba ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce wa ya kata yanzu idan muna cikin babu muna cikin rigima muna cikin rishin kasuwa wahala ce ko ba wahala ba ce wa ya kata eh to kaga dan adam wani sai ya ce wane ya kata ba ka bane yo so nawa zaka ce wa a canza mulki dan a huta daga wahala yawa ga maka an canza yo nawa muka canza da za a canza jorimi aka ce kun da ya canza jori caye saboda ya sama 'yan ƙasa wahala ga yunwa ga rashawa ga cin hanci ku saurar da kilarfin ɗin shi akwai rashawa da cin hanci da rishin ba 'yan ƙasa haƙƙinsu da rishin aikin yi da kaza da kaza da kaza ya zana kuma duk yaki da ya hau abinda jori ya tattala ma nijar shi sai ya ɓata shi kaɗaye haka ne da kun ce da su alisebi ya kama alisebi ya tar da nijar honko kama a shari'iyar su ƙari eko mutane suka tashi 'yan siyasa aka ta kawo ƙungiyoyin siyasa aka fara zanga-zanga sai an yi demokuraɗiyya in ba demokuraɗiyya babban abin da zai sa a ji daɗi haba malam gaba da yamma malam mutane suka dingi sharri kai ka ce ba musulmi ba ne kun ga talaucin da kuke da shi talaka eh sai a ce jam'iyya kaza ce yunwa ita ce hori ita ce kaza ita ce ku canza ta kun kare wahala tsakaninku da Allah an yoni ko bai ba muka ɗauki gaba ɗaya kai ka ce ƙasan nan ƙasa ce ta arna muka ɗauki duk wannan abin iftila'in da ya zo mu daga Allah muka ɗura shi kan ɗan adam mun ma manta da cewa Allah ya ce za ya jarrabe mu wataran abin zai daɗi Allah ki ta kullu nafsin za a ikatar mauta kar makallan wa nabalukum bi sharri wa nabalukum bi sharri wal khairi fitna barnan Allah ke cewa a cikin sutul baqara wa lanabluwannakum bi shay'in bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wa الثمرات مذاي وبشر الصابرين يا سكي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون kaga ashe Allah yana yin ibtila'i ko bai sai muka ce wane ne aka zo aka yi siyasa ana cikin conference na sunan sai aka ce to yanzu tun da kuɗi a fito da fiyaji an ga a burkina ana yi dafa babu don a raka gyaran hanya ka gaiwai madadin a rage ma talaka sai aka yi ne sai aka kirkiro abin tun da aka kirkiro ta ta an hasa ta aka zo aka ci mulki aka yi ta dambarwa ana nan suka yi ta musu tsakankaninsu wane ne kaza wane ne kaza ai ba ai ba komi wane ya rike ba ai ba wane ne bai rike ba aka yi mulki ba are ya zo ya kama mulki ya yi ta kokarin ta kiran jama'an nan su haɗa kai kowa ya san ya zo da manufa kyakkyawa amma mu 'yan nijar ba mu yarda ba sai da aka kashe shi wanda suka hau suka hau mai ga ashe na daɗin ya shi na yanzu sai mai kuma makarciya kai ba an Allah na Allah shi kanshi da mun sani to lahira zamu je mu tado shi kaji zancen banza aka zo tahiya tana tahiya tahiya tana tahiya bukatun mu dai bisu biya ba aka zo wani ya kama ya zo ya tsaya tsakanin shi da Allah so ke gyara yan nijar turanci ma wannan bai yi hausa yake yi yan nijar yan nijar shi ne talakawa kuma kowa ya ga a nan musamman wannan garin da muke ciki sai da hankalin garin nan ya kwanta ba inda yake sai da zama to daga duniya mutane suke so sabu nationalitin nijar da su zo nijar yan shi yan yan lokuta kaɗan na hankalin ya fara kwanci gidaje a garin nan ko ina sai ake idan ka wuta ka zagaya a wuni ɗan da ko sai ya jika hamsin da muka ji wanda muka ce ya saba mai demokuraɗiyya kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi laya wai mamance cewa manzan Allah ya ce idan ka rantse za ka saba ma Allah karka cika wannan rantsuwai daina saba ma Allah kai ka fara rantsuwanka wanda ya ɗauki alƙur'ani ya ce na rantse da alƙur'ani zan kare constitution wanda kafirci ne ka zo iskanci ne za ka yi ka ɗauki alƙur'ani ka ce na rantse ƙur'ani ya tsare ka yi lalata shi ƙur'ani bai da doka nijar take da doka ƙur'ani bayya wai he muka yi ta tunanin tun da ya saba ma wannan manda bi zai yi to shi kuma ga dokar duniya an yarda a yi referendum tun da daman ɗan adam ne ya shirya ya ce biyu ya yarda a canza a je uku aka ce eh da 'yan nan gida da 'yan waje suka yi ta kai ka ce a duniya ba a tau bai sanda turawan faransa da na amerika suke cewa ba a kyauta ba saboda tsabar rishin adalcin 'yan nijar sun manta a lokacin nan wa abdulaziz batufilika manda shi uku sun manta na iyakan Nijar ko ba iyakan Nijar bace gabashin mu iyakan mu Chadi Idris Deby shekar tun shekarar nawa shekarar hinawa manda ta hi takwas a daidai lokacin nan ga Kolbiya tun alitar 86 ba mu hutu wani ma ga Umar Bango a gaban har ya mutu dan shi ya kama nan Burkina a lokacin nan wannan Blaise Compaore ga mutane nan ana ta yi aka ce Nijar ne saboda ni wannan an kalli Nijar ɗin yake so wancan kuma ba yan ƙasa ba suke so to yanzu wannan bari a raba shi talaka kai su kuma talaka suka ce eh a raba mu da shi tun da dai ku ba ku san shi mu ba mu san shi muka yi ta wannan hayaniyai wai me lahin shi baka ce bai ya saci kuɗin Nijar baka ce wa talakan Nijar da yunwa baka ce a'a lahin shi ya saba ma tsarin mulki shi kenan aka yi mulki ya kai ba da kubi tsarin mulkin wanda suka hau idan ka ce an sawa tsarin mulki ya danna ka gidan kasu su ce shigaccen ka ga tsarin mulki a can in ka ce allah ya isewa kake ma da kanka kake kai kai wannan musiba aka kama ka inna laha la yugayiru ma bi qaumin hatta yugayiru ma bi in ka ce Allah tsine ma azalli kai ne na fari ba ya karɓa ba don ba mutumin kirki ba ne kai ba ka san waye Allah ba ba ka san ba waye me kadara ba cewa Allah in ya tsari ya maka bai maka ba kakkiya kuma yanzu shi ke ne ku zo dokar ku ɗauka cewa ubangiji zai saurare ku abinda duk kuka gani Allah bai zalunci idan yau ana mulkin mu bisa ba daidai ba to mu muke kan ba daidai ba idan azzalimi ke mulkin mu mu ne azzalimai sai aka kawo wanda ya yi mu iyawa yayi in mun yarda mu ba azzalimai to mai mulki ba azzalimi bane in kuma mu adilai ne to shi ma adali in azzalimi ne mu ma azzalimai ne in jaraba ce to wa ya shata Allah yana kama mutane musiba in alheri ne wa kashi ku za ku kakayen ku shi ya sanya ko ku koma ga Allah ko ku yi ta hayaniya tsarin Allah ba canza ba zai in ka ga dama ka ba kanka sauki kakka wahala ka ba abin da Allah ya ci in ka ga dama ka yi jayayya ba abin da za ya faru sai wanda Allah su shi ya sanya karɓe yan Nijar su ɗauka cewa musulunci he abin da kaga dama in ka yarda abu shine addini in baka yarda shi shine kafirci wanda kake so shine mutumin kirki wanda baka so mutumin banza oke haka ne Allah daukake ثم إذا أذقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون idan Allah ya ɗanɗana musu ya sabka musu da ni'imar shi sai zamanto wani ɓangare daga cikinsu yushrikuna suna yin shirka wa Allah game da abin da Allah ya ba su kamar yadda a wata al'aya Allah yake faɗin irin wannan cewa idan Allah ya ba ɗan adam da ba ne imanin kirki ba ya jarrabe shi da wahala sai ka yace wannan ya ɗebe kamar daga samun rama amma in Allah ya kawo mishi nima sai ka yace zahaba sayyi'atu anni mummuna abu ya tahi daga dini in talauci ne samu arziki ya ce nan wato ya zamanto innahu la farihun fakhur sai ya zamanto faraha fi nafsihi yana alfahari yana jin daɗi a cikin rafi wannan sannan yana alfahari akan wani wanda ba shi ba amma idan musiba ce ta same shi sai yanke kamna daga samun kowace irin rahama Allah ya ce illal ladina sabaru wa amilus salihati sai dai waɗanda suke sabaru suka yi haƙuri tiddar ra'i a cikin abin da bai musu ba daɗi a abin da bai ba daɗi ne za a yi haƙuri ko ba haƙuri ba duk inda ka ji an ce na ya haƙuri akwai musibar ta same ka haka ne to wanda suka yi haƙuri a baka kuɗi a baka lahiya a ma gida a baka mota a ma aure a ce ka yi haƙuri yau ba ka yi ba za ka yi da ka ji an ce ya haƙuri wani abu ne aka karba daga wurinka aka sa ka aikin da baka so to ya ce ya haƙuri to illal ladina sabaru kenan wanda suka yi haƙuri fiddar ra'i cikin cutarwa da wahala wa amilu salihati suka yi aiki managarci a cikin sanda suke da wadata lokacin da lahiyar kalau sai ka zama mutumin kirki lokacin da bala'i ya zo kuma sai kai haƙuri dole sai an samu wannan biyu shi ya sanya sotul asari da ta zo da siffa guda biyu ta ɗan adam mutumin kirki sai ciyayi wata wasau bil haƙi wata wasau bil sabari sai an same ka da haƙuri sai an same ka da gaskiya kai ne ɗan adam da kirki a aiki kuma sai aka ce amanu wa amil salihati kai imani ka aiki na ƙwarai a ɗabi'a kuma ka zamanto mai haƙuri ka zamanto mai mai gaskiya idan kai haƙuri kai gaskiya to sai Allah ya taimaka ma da wanda za su kama ma a haƙuri da gaskiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ajaban lil mu'minina akwai abin mamaki abin al'ajabi lil mu'min ga mu'mini la yaqdi Allahu lahu qada'an Allah bai taba wato dora ma mu'mini wani abu abin nan mai daɗi ne ko marar daɗi illa kana khairan lahu sai wannan abin ya zame ma mumini alkhairi shi mumini ba ya da asara mi ma ya zo ba asara ba ne sai ke cewa in asabatu sarra'u idan abu mai kyau mai daɗi lafiya zaman lafiya abin da yake so ya samu shakara sai ya ta godiya ga Allah Allah kamun ni'ima na nemi kaza ka bani daga ga lahiya ga kaza ga kaza ga kaza he a yawaita qiyamul laili a yawaita sadaka a yawaita zumunci a yi ta karatun alqur'ani fa kana khairan lahu sai wannan alkhairin ya zame mishi alkhairi doriya akan tada wa in asabathu darraa darra'u amma idan bala'i ya same shi ya nema ya rasa yunwa talauci da yana da kuɗi yanzu babu da da lahiya yanzu babu ya yi takarar ya hwadi shi ya zo da ƙuri'o'in ma aka ce to jam'iyyar ku ba ta baka ba da fita je kakai haƙuri eh aya ko wannan tsiye a ce da aka yi capacity ba kai ba ne kota ta mata ta cinye kujera dole ka wannan ko kai baka da ilimi kuma dole ba za a tattara marasa ilimi ba dole kai he kai haƙuri ko ma wani abu irin wannan ko rashin lafiyar jiki to sabara sai ya haƙi fakana khairan lahu sai abin ya zame mishi alkhairi yace babu wanda yake da wannan ni'ima sai in mumini duk wanda ba mumini ba bai samun haka sai Allah yake cewa ni liyakfuru bima atainahum فتمتعوا فسوف تعلمون Allah ke cewa liyakbur da yake yin shirkan nan ma dan yayi kafirci bima atainahum da abinda muka ba su dan su kafirce ma Allah da abinda muka ba su na ni'ima sai Allah ke cewa to fatamattu ku ji dadi dan kadan da abinda muka ba ku amma fasaufa ta alamun da sannu za ku sani sai Allah ke cewa mi أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون
Allah ke cewa am anzalna alaihim sultana ko suna da wani hujja da muka sabkar na ayi shirka na ayi banna akwai ta babu tunda babu shirka babu hujja da aka sabkar fa huwa yatakallamu bima kanu bihi shirkun su zamanto suna bada hujja suna magana ne da shirkar da suke wa Allah ga dalili tunda babu kenan shirka kirkire ne ra'ayi ne na dan adam sai Allah ke cewa وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها wai za a zakana nasa rahmatan dan adam idan muka lallabe shi da rahaman mu da jin daɗi da lafiya da arziki farihu biha sai ya zamanto yana alfahari da ita ba wai ya nuna jin daɗi ba sai ya zamanto yana ɓanna da ita alfaharin da zai nuna kamar shi ya ma kanshi ko ya nuna iliminsa ne ko ya nuna ƙwarewar shi ne ko ya nuna kaza kaza ne ko ya nuna su daman sun saba sai mu ya faru وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون amma idan muka kama shi ko muka tsora mashi wani bala'i dalilin ɓannar da ya yi don ba da ra'ayi musiba ta zo ma mutane ɗaiɗaikunsu ko ƙasa su sami kansu cikin bala'i sai sun yi wani aikin da ba daidai ba amma idan kana da ja game da yan nijar suke da ja wai cewa bala'i in mun in kun yarda bala'i muke ciki a wai- dan Allah a yanzu a ni'ima muke ciki ko a bala'i musiba muke Eh?
bala'i muke ci bala'i ne wallahi ba jin daɗi ko ina ne ma da saura ashe ka kwanta gidanka lahiya ka tashi lahiya ba nema ba ne je kanan jihar zamfara ana je a gari a ta- a kashe musu yaya a kwace musu yaya a rike ka sai ka ba da miliyan goma abinda baka taba rike shi ba a saida a wannan kai he ka je ka yi kwance daga nan a hanyar turmin da ka yi kwance ba wanda ya kama ka ba nema ba ne ni'ima ce
wato he muka raina wannan zaman lahiye muka dauka shi ba ni'ima bane kai abinda kake dauka ni'ima ka kwana da 500 amma waya cikin dare an ce karhe tar na zaka zo ka karbi 800 to ka karbi 800 din wani ya rike ka ya ce eh ka eh ka ka miliyan kudi ya sake ka ina amfani- gara dala 40 ta hita wato ba musamman ba ne wato shi yasa kake ga mutane sai su rika tunanin ta da hankali wata tsiya ne ko wani hanya ce ta wai biyan bukata ba wani bukata kar za ta biya shin yanzu in kana tsiya sai ka zo kai zanga-zanga ka kashe hutula ka kona kwarta ka bige ramfuwan babu motar likita a garinku kawai da za a ga mota ta zo shi firefan da kuka ko gwabarnan da ku toya ma mota shi sai a ɗauko cikin kuɗinku da da aka yi niyya a muku wani ɗan gyara a sake mai mota don shi ba zai taya kasa ba ko zai taya kasa zai rasa yin kawo ci in kun kona duka kayan kuɗi shi ya ci kuma sai ya hau kuma shadda sabuwa in ya sa bai ƙarasa ta yi gabe sai gudu ta gobe daban din da tarbi wani babba da rigar su tarban shi in za ku gane da shi da kagar da kagar rigar ba irin taka bace turaren ba irin naka bane kuma da kayanka kuma inda zaka je ka hoji wanda zaka gaya ma ya karɓo ma haƙƙinka Allah ne kun bata ko sai kaje ka karɓo da ƙari kai ko baka da ƙari Allah ta ala za dace shi ya sanya zaman lahiya ni'ima ne idan aka shahidu da ni'ima sai su rinka alfahari idan musiba ta same su dalilin kaga Allah ya jingina musiba ya ce bi ma qaddamata aidihim abinda suka yi da kansu ne laifinsu ne ashe ba wata musiba in ma ka ce musiba ce to kai ka kata ni na kata mu muka kata mu muka yi ta la ilaha illallah shi yasa wani hadisul qudsi imam wannan Dr. Aliyu Sabuni a cikin tafsirinsa na Safwatut Tafasir ya kawo wannan hadisin yana cewa Allah yana cewa anallahu malikal muluk qulubul muluk biyadi wa man ata'ani ja'altumuhum alayhi rah alayhi alayhi rahama wa man asani ja'altumuhum alayhi niqma فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطيهم عنكم Allah ke ce kai ku tsaya ku ji bayi da wanda yarda da wanda zai kiya Allah da ya ce shi Allah shi ne mamallakin mulki da duniya da abin da ke cikinta da ƙanana da manya da akwai da babu mallakar Allah ce ba wa shi kanshi talaucin ba mai iko a kanshi sai Allah Allah ne ubangijin shi kuma bawa ne na Allah umarni yake bi in Allah ya ce talauci je ka Nijar ku zamna shekara talatin wallahi ya zamna dan shi ba zai saba ma Allah ba ku kuma kai kore shi ba in ko ga kungiyoyin yaka talauci ma na banza ne shi zai ci ku da yake kenan inda ku koma ga Allah sai ya ya janye shi shi kada ke da iko akan shi haka arziki sai ke cewa dan haka ni Allah ni ne mamallakin mulki yace zukatan masu mulki a hannuna suke talakawan da suka mini biyayya sai in karkata zukatan masu mulkin tilas su rinka tausayin wannan talakawan a musu hanyoyi a musu ruwan sha a rage musu haraji a musu kaza a musu kaza a musu kaza a ji kukan dalilin kuma wa biyayya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda suka saba mini suka kangare mini ba su isa ba yana tura mala'ika a ɗan adam dai wanda suka zaɓa sai in karkata zuciya shi in sa shi maƙetaci in yana so ya alheri ma sai wani abu ya zo ya hana shi da ka ji inda kake biyan dala goma ya ce biya arba'in ka wuce kun ba ka kusa ma ka biya
kaga to kaga sakamakon wannan mene lahin ka ne sai ke ta kada ma ku in kuka ga irin wannan ta samu ku rika wani zabire zabire wannan shugabanni Allah tsine musu a wanda shine babban ka in ya bude gidan kaso ce a saka kar a ce komi he a saka ba an tambaya ba in ka ga mutum yana yawo da bindiga shi ya aiko shi kai in ka huto bai aiko ka baran nan za a kama ka ce criminal ne kai su kuma he kaga suna yawo har da shan da kwan ba mai halbo jirgin sama ba ka ce ba dan mi su yawo da jirgin saman da yake shi ma makami yake sakawa ba wanda ya magana da gidan kaso da jajistus a hannunsa alƙalin su za su kai ka in zai gada ma su cire ka wannan in ka ce Allah Allah na roƙe ka ka tsine mishi albarka ya zama tsinanne ya ƙara bala'i kan wa zai yi shi kanka
ko kada tamarin ɗan shi zai kama mata shi zai kama to wala tashgalu anfusakum bisabbil muluk walakin tubu ilayya sai Allah ke cewa in kun ga irin wannan ta faru ku yi ta istighfari ku kuka ma Allah lahi in kuka gyara da Allah shi Allah ya san yadda zai ko su din ya maida su mutanen kirki ko ya janye su ya ka mutanen kirki zabi yana gare shi ba gare ku ba amma duk sanda kuka ma Allah zabi kuka ce wannan muka amince to shi Allah bai amince mishi ba wa rabbuka ya khaliqu ma yasha wa yaqdir ubangijin kake halitta ya zaba ma ka lahumul khiyara ما كان لهم الخيرة subhanahu سبحان الله وتعالى عما يشركون Allah ne yake halittar mutane shi yake zaba a cikin su ba ma mutane komi ma Allah ya ce ban ba ku ba dama ku zaba in kun zaba ma aikin banza ne eh in na zaba sai Allah ke cewa in yi zaɓi ku yi zaɓi ma shirka ne tsarki ya tabbata ga Allah ya ɗaukaka ga shirka da kuke mishi in ce wane ne ku ce wane ne ya ku zuwa ne ne sannan Allah yake cewa ya kai bawa ana uridu wa an- wa anta turidu kai ni ina da manuwa kai kana da manuwa wala yakuni illa ma uridu ba fa abinda zai faru he wanda ni nike niyya idan ka sau- ka sallama ka ba abinda nike so he in baka sauki idan ka ja akan abinda nayi nihi sai ka sha wahalar banza kuma ba abinda zai faru he wanda nayi niyya shawara ce aka baka makan ka kiyamul layl da haka yake cewa bima qaddamata aydihim saboda laihin da kuka yi bala'i ya zo muku izahum yaqnudun sai ga mutane sun yanke kauna daga samun sauki daga samun rahama sai Allah yake cewa أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Allah yake cewa awalam yarau shin mutane ba su sani bane ya kamata in bu sani ba su nemi sanin dan su sani annallaha tabbas Allah yabsutur rizqa liman yasha'u shine yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama arzikin lahiya arzikin mulki arzikin kuɗi arzikin jama'a arzikin dama arzikin kaza komi ne ne Allah ne yake ba da shi ga wanda Allah ya ga dama ba ma a san da ya ga dama ba shi a san da yake so ya rike he ya rike sai ya yi sannan kuma shi Allah ɗin nan wa ya ƙadurshi yake ƙuntata arzikin ga wanda ya ga damar ya ƙuntata ma kenan in kaga rishin samu wa ɗora mashi in kaga samu wa ɗora mashi da samu da rishi duka bayan Allah ne fa'ammal insani iza فأما martalahu الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه نعم.
فيقول ربي أكرمن shi ɗan adam in bai da imani in bai da ilimin addini bai bi Allah da manzon shi ba idan Allah ya jarrabe shi kaga jarrabawa sai Allah ya bashi arziki ya bashi lahiya ya bashi mulki ya bashi kaza ya bashi dama sai ga yana yawo yana daddaga kafadu yana rena mutane yana cewa ni ai Allah na ya karrama ni ni ba irin ku bane ba wai yana gode ma Allah bane yana nuna kaman shi wani zababbe ne a cikin al'umma shi yasa Allah ya bashi shi kun bai san ba cewa ba kauna bace baki bane a ga yaya za ya yi dama aka baka linan da kai ba ta amalu idan mu kalla mu ga me za ku yi wasu sun yi an kashe su ku kuma an kawo an yi mai kuɗi kafin ka an yi mai mulki kafin ka an yi mai ilimi kafin ka an yi mai ƙarfi kafin ka an yi rago kafin ka an yi talaka kafin ka an yi mai kaza kafin ka an yi jahili kafin ka duk abin da ka gani inda ka taka bisa wanda hika zai ya taka kabarin wani wanda hika wannan abin in mugu ne kai akwai wani mugu yana kafa baka ma san bena wurin kayi gini kana kwanci baka san ba da shi inda za a yi kiyama ce baka wuta ba garkashin gadon ka wani za a ga wani mugu ya ya da gudu wala baka san ba da shi wani mai kuɗi ne daga nan zai taso wani mai mulki ne daga nan zai taso ya tashi ban mulki da haka kai ma in kayi a banza za ka zo ka wuce mi kai da kuɗin mi kai da mulkin sai ke cewa amma idan mabtalahu وأما إذا ما ابتلاه ربه فأك- فقدر فقدر عليه رزقه يقول- فيقول ربي أهان amma idan muka jarrabi dan adam faƙaddara alaihi rizqa muka kunta ta arziki kaɗan in zai ci garin rogo in na garin ya samu to na madara bai samu ba eh yana so ya ci garin rogo da madara da sukari sai garin ya samu da sukarin ban madarai ko madarar ta samu ba garin ba sukarin shi dai abin biya gobe duka eh ganshi da bakin wando da bakar riga ba ka gan shi ba sak kullum shi da ƙyar zai samu shi ma aka Allah ya jarrabe shi don ya ga kaka zai in bai da imani sai ka ya ce ni ai- ni ina ai mu duniya wani ya rako wani ba ga maka rakiya kai wani ya yarda kai dan rake shi ne ya wani ya waya ya ganka cikin yarki ai mai da kai ba ka rako kowa ba zawwa ce kai sai ka ya ce da kafan kiyama a hannuna yake da na busa yau in ka busa a can maki da mutsaci ne kai Sai mi? busa mana wannan da rashin imani da haƙura kai ka rungumi kaddara ka kyale shi yasa wani ya gaban Allah ya rungumi kaddara wani kuma zai gaya ta magambagamtu yana ɓoye-ɓoye ba inda za ka yi duk jarrabawa ce daga Allah shi yasa Allah ke cewa shi Allah shi ne ke في ذلك لآيات لقوم يؤمنون lalle lalle cikin wannan abin na Allah yayi wasu da wadata wasu ba wadata ayoyi ne Allah ke nunawa amma li qaumin yu'minuna ga mutanen da suke da imani sai Allah ke cewa فآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون Allah ke cewa wa ata zal qurba haqqahu ya ku bayan Allah ku ba ƴan uwanku na kusanci da ku haƙƙinsu ko da ƴan uwa na jini ko ƴan uwa da suke ƴan uwantakan musulunci ko ƴan uwantakan gari ya gama ku ga gida ga gida ku ba su haƙƙinsu na kyauta da alkhairi da sadaka da ruwa musu asiri ba a san musulmi ya zamanto cutarwa ce aikin shi shi ya sanya zina haramun ce ko ba haramun bace tana nan haramun har zuwa kiyama amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum yayi zina da sau goma kaga dai ba dama ka bashi yayi ba ko to kai zina sau goma ya fi sauki a gare ka akan kai zina daya da matan makwabcinka ko yar makwabcinka saboda waccan zina da kai akwai kai da aka ce ka ruha ma makwabcinka a fili ka tona mishi tsakaninku da Allah ne matsayoyin mu yanzu ba haka bane waye yake maka mugunta da keta na kusa da kai wa yake tona ma asiri ya ce ashe gidan wani akwai kaza shi ubangiji da manzan Allah ca suka yi kuruha musu asiri manzan Allah yake cewa man satara musliman satara Allah alaihi fi duniya man kana fi hajati akhihi kana lahu fi hajatihi man yasara ala mu'sirin yasara Allahu alayhi fid dunya man nafasa kurbatan min kurbi dunya nafasa Allahu alayhi kurbatan min kurbi yawm al-qiyamah gaba daya ba daya da kai kishi ya shima kake zagin wancan kuntata ma wancan shi ya sanya kake ga babu hadin kai tsakankanin har he ya zaman to ba kama da babba domin babban naka idan yana da rihin asirin kuɗi kai gurinka sai ya zama matsiyaci kake guri shi kuma wannan abin heta jashi shi kuma ya raka gurin ka raka shan wahala ya dariya shi bai bi abin da Allah ya ce kai ba baka ba abin da Allah ya ce ba shi yasa kaje ga a ƙasa Hausa sai ga an yi masu kuɗi dewa amma ka rasa wanda suka amfana shi mai kuɗin bahaushe bai ma dan uwan shi bai bude kamfani dan uwan shi sama aiki an tambaye ni aka ce yayi kaza kaza ce kai ka rabu da su wannan in ka musu aikin wannan yo kuma wa zai da gaida ku da sahi wai kuma su ne suke cewa wai wai- wai wai shi in ka ga mai kudin mu nan Najeriya da Niger in ka ga mutanen mu suna hada kai a bisa talauci za a yi wata shekantaka yanzu sai ku taru da amma ga alkhairai ne kun ki taruwa ku yi haka ne goma kan yau kullum ma a ba za mu rika zamana ko dai mu zama masu alheri da san juna da taimakon juna ba keta ba munafici ba ninkubarci ba hasada ba ba ba sai asiriyar ku amma haka kawai kadiba yanzu a nan a nan a nan garin da magaran iya kokowar da magaran akwai mutumin da yake da kuɗi sun yi miliyar uku haka ne an samu ko ba an samu ba zakkar miliyar uku na wace wa kaga da ita akwai mai kudin da in yayi zakka shekara yake na raba saboda shi bai yi ba dauka ya bada sai ya sanya suna nan ya hudda ya yarda hudda wai bada ce bai yarda ita ba ka gane idan ya zo ka ci alhaji barka ne ya gaji alhamdulillah ka tsuguna ga dai sai ya baka jika a cikin zakkan kana nihin masu kudin da muke da su iya da magaran suka yi zakka suka ba da gangariya kai ɗauki zakkar huddakai da ake da asa a ƙarshen azumi idan aka yi shi daidai aka haɗa shi daidai aka raba kuna ta mahanin bahuno za a haɗa iya da magara muna tunanin akwai mutu ya kai dubu ɗari uku a birnin da magaran ko daga nan zuwa marahi mut- mai arziki nawa gari baka iya ganin canji a zakka don zakkan mai ita zai hudda shi zai bada ba a san yadda ake to baka ka- kana da kuɗi baka buɗe wa ma'aikata mutane suka yi aiki baka ba su ba jari baka ba su ba kaza baka taimaka ma ba 'ya'yansu wajen karatu baka koya musu sana'a ba baka yi kaza kaza ba ba abin da kai in kaji an duk inda kaji ana ba biya Allah wa- wa- ko wani ne maula ta sidi maula ta balarabi ko a cikin dare ana ti- akwai wani wanda yake tijani tijani to da irin wani barata barata in ka ja a kwatanu in ka ga mutuma da ka ce ina kwana ce lahiya bahaushe ne wani bahaushe ne kawai asali karka ba kanka wala bahaushe ne in ka je a karkaje bara shine idan ka tafi libreville ka je bara shine a makka in ka je bara shine a dubai in ka je bara shine alkahira in ka je bara shine algeria ba yana hudu ba, kun sani la ilaha
ya muka ɗauke talaka haka ne yau Allah ce wa ata zal qurba haqqahu ku ba وآت ذا القربى هكذا.
حقه والمسكين وابن السبيل ku ba makusantan ku haƙƙin su wal miskin talakawan da ba su da abin da zai wadace su wa bin sabili da baƙi da suka biyo ta garin ku talauci ya kama su ku ruwa musu asiri Allah ce zalika khairun wannan shine tsantsa alheri gare ku lilladina yuriduna wajha Allah alkhairi ne ga wanda yake neman ya ga Allah a ranar kiyama dan ganin Allah ya aljanna dari idan dai kana son kaga Allah shi ganin Allah ya aljanna to wanda ya haka shine alkhairi zalla gare shi wa ulaika masu irin wannan humul muflihuna fid dunya wal akhirah sune waɗanda suke samun rabo da tsira a duniya da lahira Allah sa alkhairi Allah zamanar da mu lafiya Allah ka zamanar da kasan mu lafiya Allah ka tabbatar mana da alkhairi ya ubangiji wanda yake rihin dugun da makasan mu Allah ka hana shi idan ba masu haruwa bane Allah ka mana maganin su idan masu shirwa ne Allah ka shiryar da su ya ubangiji ka ba ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka sanya albarka a wannan kasa tamu ka ƙara mana imani marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyar Allah ka ƙara musu wanda suka rasu cikin mu Allah ka ji kansu Allah ka masu rahama Allah ka sa aljanna ce mako masu kurakuran su Allah ka yahe musu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi